آه، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب حق الزوج على على امرأته قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله
باب حق الزوج على امرأته wato wannan babi yana bayani dangane da haƙƙi namiji wanda yake da kwai shi akan iyalinsa haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora wa mata namijinta قال الله تعالى ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce arrijalu qawwamuna 'ala nisa'i ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce arrijalu mazaje qawwamuna ababen tsaidawa ne tsayin daka ababen kafawa ne tsayin daka alan nisa'i akan mataye wato miji wato shugaba ne akan matar shi sannan kuma hakim ne a kanta bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din saboda fifita wadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi wa sashen su ala ba'din akan sashi wato saboda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fifita ɓangaren mazaje akan mataye wa bima an faƙu min amwalihim sannan kuma saboda abin da mazaje suke kashewa min amwalihim na dukiyoyinsu ɓangaren abin da ya shafi sadaki ɓangaren maza su za su nemo sadaki su kawo ita wannan mata sannan kuma ciyarwa akan miji take sana abin da ya shafi dukkan wata ɗawainiya ta gida rashin lafiyarta da sauransu duka a nauyin mijita akan miji take Allah ta'ala ya ce fassalihatu wato mataye waɗanda suke nagari mataye na kirki qanitatun masu biyayya ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ko masu biyayya ne ga mazajensu hafizatul lil ghaibi wato masu kiyayewa kansu ne lilghaibi a halin fakuwar mazajensu a lokacin da mazajensu ba sa nan ba sa garin ba sa unguwar ba sa kaza to za su kiyaye musu kawunansu bima hafizallahu da abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba da kariya ga shi wannan wato abin da za su kiyaye musu in dukiya ce allah ta'ala ya bayar da kariya ga wannan dukiya ta wannan mazajen nasu sannan kuma in kawunansu ne allah ta'ala ya umarni da su kiyaye wa ammal ahadith amma hadithai waɗanda za su iya shiga ƙalƙashin wannan babi faminaha daga cikin hadithan da za su iya shiga ƙalƙashin wannan babi akwai hadithu amr ibn al-ahwas as-sabiq akwai hadithin amr ibn al-ahwas al-jushami wanda ya gabata fil babi qablahu a baban da yake magana akan al-wasiyyah bin nisa kenan na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فلم تاته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح متفق عليه وفي روايه لهما اذا باتت المراه هاجره فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها شكرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال wato wannan hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jakadan Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idza da'ar rajulun ra'atahu ila firashihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan miji mai gida ya gayyaci matarsa zuwa ga ta tafi shimfiɗarsa idan mutum ya kirayi matarsa zuwa ga shimfiɗar shi falamta a tihi ba ta je mai ba ta tada mai karan hanci ta ce ba za ta je ba ta mai gardama fa ba ta gadubana alaiha ya kwana halin kasancewar shi yana mai fushi ga ita wannan matar ran shi a ɓace a hushace la'anata hal mala'ikatu ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce mala'ikai na ubangiji tabaraka wa ta'ala za su yi ta tsine mata albarka su yi ta ce mata allah ta'ala ya nesantar da ita daga rahamarsa hatta tusbiha hadde ta wayi gari wannan hadithi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin lahuma a cikin wata riwaya ta bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza batatil mar'atu idan dai mace ta kwana hajiratan firasha zawjiha halin kasancewarta tana mai kaurace wa shimfidar mijinta ya zamanto ta kwana tana mai kaurace wa shimfidar mijinta la'anata hal mala'ikatu to mala'ikai na ubangiji tabaraka wa ta'ala za su yi ta tsine mata albarka hatta tusbiha hadde ta wayi gari wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa ma min imra'atin ma min rajulin manzo Allah ce babu wani mutum babu ɗaya daga cikin mutane wanda ya du umra'atahu ila firashihi da zai gayyaci iyalinsa zuwa ga shimfiɗar shi ya kiraye ta ta tafi su kwanta fata aba alaihi kuma ta ƙi amsa wannan gayyata tashi ta ƙi zuwa shimfiɗar shi illa kana alladhi fi samai sakhitan alaiha face dai sarkin da yake sama ya zamanto yana mai fushi akan ita wannan matar hatta yarda anaha har sai mijin nata wannan ya yarda da ita ta dawo ta yi nadama kan abin da ta aikata na baya na bijirce mishi da ta yi nakin zuwa shin shi ta dawo ta koma shin hudashi sannan kuma mala'ikai na ubangiji tabaraka wa ta'ala za su dinga za su daina tsine mata albarka sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala zai daina fushi da ita نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه وهذا لفظ البخاري نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وأن حديث يهلو دي أرويتوشي لغا أبي هريرة يردل الله تقار تبتا أغريشي abu huraira ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙal haƙiƙa jakadan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya hillu limra'atin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce baya halitta ga wata mata daga cikin mataye na aure an ta suma bai halitta ga mace an ta suma ta yi azumi wanda yake na nafila wa zaujuha shahidun alhali mijinta yana nan ba tare da yana cikin bulagur ba yana nan a zaune a gari wa zaujuha hadirun muqimun ghairu musafirin dan Allah ce to baya halitta mace ta yi azumi alhali mijinta yana nan a zaune a gari illa bi iznihi face sai ta tambaye shi sai da izinin shi ta ce to ina so in yi azumi na litinin ko azumi na alhamis ko siyamu siyamu salatati ayyamin min kulli shahrin ko kaza ko kaza daga cikin azumma dai na nafila to bai halitta a gare ta ta ɗauki azumi face sai in ta shawarce shi ta ji ta bakin shi sannan kuma za ta ɗauki wannan azumi din wala ta'zana fi baitihi illa bi iznihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace hakanan baya halitta mace ta yi izini ga wani ya shiga cikin gidan mijinta face sai da izinin mai gidan nata sai in shi ya ba da dama ya ce to iyalin wani idan suka zo ko bana nan a ba su damar su shigo iyalin wani idan suka shigo ko bana nan a ba su dama su shigo matar wani idan ta zo ko bana nan a ba ta dama ta shigo sannan kuma za ta ba da izini wannan wanda aka ce su shigo din su shigo muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi wa hadha lafdhul bukhari amma wannan lafazi ne na al-imam al-bukhari wa an ibn umar radiyallahu anhu ma an nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baytihi wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa waladihi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi muttafaqun alayhi وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wato wannan hadisi an amso shi daga abdullahi dan umar yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa umar dan khattab abdullahi dan umar ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullukum ra'in wato kowane ɗaya daga cikinku kowa daga cikinku makiyayi ne kowa akwai kiwo da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya damka mushi wanda kuma wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa daga cikin ku sai an mai tambaya dangane da talakawan da suke kalkashin shi dangane da waɗanda suke kalkashin kiwonsa shin ya tsaya da abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi umarni a kansu ko kwa a'a ya tozaltar da shi shin ya kula da su ko bai kula ba da su to kowa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya mai tambaya dangane da wannan talakawan da suke karkashinsa wal amiru ra'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace gwamna shugaba limami mai kiwo ne kuma za a mai tambaya dangane da talakawan da suke karkashin shi shin ya kyautata zamantakewar shi da su ko ku a'a bai kyautata ba shin ya fifita kanshi a kansu ko ku a'a ya yi adalci a tsakankaninsu wannan duka sai an mai tambaya a kai warrajulu ra'in ala ahli baitihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum namiji mai kiwo ne ga iyalin gidansa ga baki ɗaya tun daga matar shi da ɗiyansa har ya zuwa na ƙasa za a mai tambaya akan cewa to wannan matar tashi ya kula da cinta ya kula da shanta ya kula da shigarta ya kula da fitarta tufafin da za ta saka ta fita da shi ya kula da wannan ko bai kula ba da sauransu duka hakanan ƴaƴan shi ya kula da tarbiyyar su yayi kaza yayi kaza yayi kaza ko ya tozartar da su duka sai an mai tambaya wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi hakanan kuma ita ma mata musulunci bai kyale ta ba hakanan ita ma mai kiwo ce akan dukkan abin da yake cikin gidan mijinta da kuma ɗiyansa shin da mijinta ya tafi ya fita ya tafi shago ko ya tafi ofis ko ya tafi kaza ko ya tafi gona ko ya tafi garka shin ta kula da abin da yake cikin gidansa ta kula mai irin dukiyoyin shi bata bari ba suka balbalce 'ya'yan shi bata saka su ba a hanya wanda take marasa kyawu ta saka sun tafi makaranta sun dawo ta ɗora su a hanya mai kyau ko ko a'a akwai waɗansu abubuwa a ƙasa to wannan dukkaninsu za a mata tambaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa kullukum ra'in dukkaninku kowa daga cikinku makiyayi ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa daga cikinku sai an mai tambaya abin yi wa tambaya ne dangane da kiwon da aka bashi shin ya kula da shi ko bai kula da shi ba muttafaqun alaihi wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول وعن الله علي طلق طلق بن علي وعن أبي علي طلق بن علي مم.
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه وانا حديث أن أمسوشي daga baban Ali shine Talik dan Ali Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato yana da sunan mahaifinsa Aliyu sannan kuma daga cikin 'ya'yansa akwai wanda yake da sunan mahaifinsa kenan baban Ali kuma dan Ali shine Talik ibn Ali Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wannan sahabi ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idza da'ar rajulu zaujatahu li hajatihi wato idan mutum idan miji ya kirayi matarsa saboda buƙatar shi saboda sha'awar shi ta taso mai yana so ya biya buƙatar shi ta zamantakewa ta aure tsakankanin shi da ita ta kusantarta falta'atihi Madan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ta gaggauta ta tafi ta je ta biya mai wannan bukatar tashi da gaugawa, ba tare da ta yi kwangwaba kan baya ba, sannan kuma ba tare da ta yi zum da baki ba, ko kuma ta ce ba ta amsa wannan kiran nashi. Wa in ka na ta'alar tannuri. Madan Allah sallallahu Alaihi wasallama ce, Ko da ta kasance tana gurin tanderu ne tana toya gurasa ko tana toya waina ko tana toya tsala ta bar wannan aikin da take ta je ta ta biya mai bukatar shi saboda biyan bukatar shi yafi zamantowa wajibi a wuyanta sama da wannan aikin da take yi din wannan hadisi rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito sa wal nasa'i da al-imam abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i Allah ta'ala ya ji kansu da rahama wa qala at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi abu isa muhammad ibn isa ibn saura at-tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun wato wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه وانا حديثي شيما أن أمسوش دق أبي هريرة يردل الله تقال تبتا أغريشي عن النبي صلى الله عليه وسلم abu huraira ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce laukuntu amiran ahadin da Allah sallallahu alaihi wasallama ce da a ce na kasance amiran ahadan zan umarci wani daga cikin bayin Allah an ya sujida li ahadin yayi sujada ga wani daga cikin bayin Allah da a ce zan bayar da umarni akan wani ya yi wa wani sujada la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce lalle da na umarci mace da ta yi sujada ga mijinta saboda girman haƙƙin da wato mazaje suke da kwai shi a wuyan matayensu ana lima ja'ala Allahu lahum alaihinna min alhaqi saboda abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya na mazaje akan su waɗannan matayen na haƙƙin da yake kansu ya ce to da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada to sai dai sujada ana yin ta ne don Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ba a yi wa kowa sujada amma da a ce akwai wani wanda ya dace da a ce an mai sujada da shi ne in yi umarni mace ta yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin da yake kanta nashi wannan hadisi al'imamu tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun sahihun al'imamu tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingatacce وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت وانا حديث أم سوش دقنا أم سلمة yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta, Ummu Salama ta ce ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ayyu mamra'acin matat, zan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce dukkan matar da ta bar duniya, dukkan matar da ta rasu, alhali tana mumina, wa zaujuha ana haradun sannan kuma mijinta ya yarda da ita, ya zamanto mijinta. sun rabu da mijinta lafiya mijinta yana mai yarda da ita lokacin da ta koma zuwa ga Allah ta'ala ba waɗansu abubuwa wanda ya shiga tsakankanin shi da ita wanda ya husata tsakankanin shi da ita zala ce dakhalat aljanna wannan mata za ta shiga aljanna to wannan yana daga cikin abubuwan da za mu kula da shi da kyau mace bayan ta kyautata biyayyarta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ba wani wanda yake da haƙƙi a kan ta tamkar wato mijinta ma'ana fihi anna husna tabaunil mar'ati li zawjiha wa ridahu anha sababan li dukhuliha aljanna in matat wa hiya mu'mina kyautata wato kyautatawar mace ta yi wa mijinta ta kyautata mai sannan kuma miji ya yarda da ita sababi ne daga cikin sabubba na shigarta aljanna idan har ta mutu tana mumina wal aksu sahihun sun kuyan haka shi ma ingantacce ne wato idan mace ta mutu tana musguna wa mijinta ba ta kyautata zamanta da shi ba ta mai kaza ba ta mai kaza kullum ta jefa shi cikin hushi kullum ta saka shi cikin kaza kullum ta saka shi cikin tunani har ta sa shi cikin tansiyon da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to za ta tashi cikin hushi na ubangiji sannan kuma za ta shiga wuta wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun hadisi ne kyakkyawa وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوانا حديثي الرويتو shi daga Mu'az dan Jabal Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shi kuma ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya manzon Allah ya ce da ɗai wato mace ba za ta cutar da mijinta ba a wannan gida na duniya wata mata ba za ta cutar da mijinta ba a nan duniya illa qalat zawjatuhu min al-hurul ain face sai matarsa ta hurul ain sai ta ce da ita wato an ce musu al-hurul ain sune al-hur sune mata waɗanda suke masu madaral ido wanda idan su farin fari ne kal bakin baki ne kirin shine al-hur hurun makasuratun kenan al-ain kwa su ne masu daradaran ido ba masu ƙananan ido ba ne kamar irin 'yan indiya ko 'yan cofiya ne to irin masu daradaran ido shine illa qalatin zawjatuhu min al-hurul ain face sai matar shi ta hurul ain ta ce da ita la tu'zihi kadda ki cuce shi ke mutum ne banza kadda ki cuce shi qatalakillahu Allah ta'ala ya nesantar da ke daga rahamar shi wannan matashi ta ta aljanna za ta gaya wa matashi ta nan duniya ta ce kada ki cuta mun mijina Allah ta'ala ya nesantar da ke daga rahamar shi fa inna ma huwa indaki dakhilun sani dai shi wannan mijin da kike gani dan je kada kwari ne a wajenki dakhil wato shine bako wanda ya sauka a gurinka yana so zai koma inda ya fito to yace tace fa inna ma huwa indaki dakhilun sani dai shi wannan mijin naki kadai abin da yake a wajenki shine dakhil dan je kada kwari ne dan je kada kwari ne yushiku an yufariqaki ilaina ya kusanta saura kiris an yufariqaki ya rabu da ke wayantakila ilaina ya cir zuwa gare mu ya kusa saura kiris ya rabu da ke ya dawo wajen mu mu kula da shi mu kuma wannan hadisi muttafaqun alaihi rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun al-imam tirmidhi yace wato wannan hadisi ne wanda yake kyakkyawa وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء متفق عليه نعم وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثي دغ أسامة بن زيد يردل الله تقال تبتا أغريشي شيد ما هيفنسا زيد ابن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ياجيو دغ مأيكي صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ما تركت فتنة بعدي wadala ce bumbar wata fitina bayana ba daga cikin fitintunu wanda hiya adarru alar rijal wanda wannan fitina ita ce mafi cutarwa ga bayin Allah muminai ga mazaje minan nisa'i daga mataye bumbar wata fitina ba bayana wanda ta fi hatsari ga mazaje sama da mataye saboda za su iya hallaka za su iya gangara su magangara wanda suke ta hallaka kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin abu sa'idin al-khudri wanda mun karanta shi a baya fattaqud dunya wa taqun nisaa fa innahu fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa'i to waɗannan mataye da sauransu za su iya jeho mutum cikin hallaka idan bai shiga taitayinsa ba wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka fitar da shi wa bi hadha al-qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك